الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin nimarsa da baiwan sa farlan sai sake da mana rana mai albarka an juma'a biyar ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da ashirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya don ci gaba da karatun na littafi na fiqhul maliki wa adillatuhu al-mutabbaqa ala matan al-ashmawiyya fi da'i mudawamat al-kubra wato sharhin ishmawi zama na uku a wannan zama na hudu a wannan masallaci na anguwar ma da yake dake gombe tare da uwa masu albarka a zahiri da kuma da suke bibiyan mu a facebook da youtube da sauran kafafen sadarwa idan ba manta ba karatunmu da ya gabata mun ji menene mu dawwana ne muhimmancinta muka ce za mu tashi kan ahimmai a adillatul mazhabul maliki a mazhabar malikiya da me ake kafa hujja da shi yace min al usulil mu'tamada fi mazhabil maliki al kitabu was sunna wal ijma' wa amalu al madina والقياس وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ومساله المرسلة وسد الذريعة للصغاب والعرف يتي أبو بوا قدا قومني أكي كفا هجة دسو أما سفر مالكية شنو دليل أكوي الكتاب القرآن أكوي السنة نما ذا الله صلى الله عليه وسلم أكوي إجماعي أكوي أيتي متان مدينة ألوكتين إمام مالك دين أكوي قياسي أكوي مغنغنون صحابي akwai masalihul mursal zamu ji menene masalihul mursala akwai saddu zari'a akwai istishab sannan akwai uruf waɗannan abubuwa guda goma su ne abubuwan da ake kafa hujja da su a masabar malikiya to na farko alqur'ani shi kansa alqur'ani yana da ainihin rabe-rabe yana da matakai yadda ake ɗaukan kowane abu cikin alqur'ani a kafa dalili da shi yace qur'ani huwa kitabullahi almunazzal ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ajli al-ijaz bi suratin minhu almuta'abbad bi tilawatihi alqur'ani shine littafi da aka saukar wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto kitabun azizun ajizul khalqa kullahu littafi ne gagarau ya zama gagarau ya gagare litta gaba ɗaya su zo da irinsa alƙur'ani saboda littafi ne gagaro da yana gagare litta gaba ɗaya sannan littafi ne almuta'abbad bi tilawati ana ibada da karanta shi to a cikin alƙur'ani idan za a ɗauki ƙur'ani a kafa hujja da shi yana da abubuwa kamar haka akwai abin da ake kira nassi abu ya zamanto nassi ne na alƙur'ani ko kuma ya zama zahiri a cikin alƙur'ani ko mu'awwal ko kuma ya zamanto dalilul kidab shine mafhumul mukhalafa ko ya zamanto tanbihul kidab shine marfumul muwafaqa ko ya zamanto dalilul iktida ko ya zamanto dalilul ima alqur'ani abu na farko nasbi idan ce wannan abun nasbi ne na alqur'ani me yake nufi da haka yace huwa lafzu dallu ala al-ma'na la yatamilu ghayruhu aslan shine akawa lafazi a alqur'ani wanda yake nuna ma'ana guda ɗaya ba ya ɗaukan wata ma'ana sai wannan ma'anar. Idan ka faɗi wannan ba wanda zai fassara shi da wani abu sai wannan ma'anar shine na na Alƙur'ani. Ba ya ɗaukan wani tawili. Ita misalin sa faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul Baqara akan abin da wanda yake tamattu da bai samu hadaya ba Allah ya ce fa siyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila yace mutum zai azumi kwana uku a lokacin aikin haji zai yi bakwai idan ya dawo idan ka hada uku da bakwai Allah sai ce tilka asharatun kamila wannan shine goma cif goma cikakke yace to fadin Allah tilka asharatun kamila nassun fi annal muta fi annal mutamatti alladhi lam yajid al-hadaya yalzamuhu samu majmu' thalathati ayat allati bil hajj wa sab'a allati ba'daha allazi wasar yace ta yadda mai mutam mai mutamatti na wurin aikin haji wanda bai samu hadaya da zai yanka ba zai azumin kwana uku ayyamul haji kwanakin aikin haji in ya dawo gida zai azumi guda bakwai yace wannan shine guda goma to wannan ba wani wanda zai fassara uku da goma nan yace ana nufin ashirin ne wannan nasi ne ƙaran ba da kan wata fassara uku bakwai goma cikakkiya so duk ayar da ta zo da irin wannan siyagin wadda ta toshe kafan wani ya kawo ya ce wataƙila kaza ake nufi ko ya kawo wata fahimta ya ce kaza ake nufi ya ce to wannan irin wannan ayan ita ke kira nasi na biyu الظاهر وهو اللفظ الدال على دال في محل النطق على معنى لكنه يعتمد غيره اعتمالا مرجوها shine a samu aya a zahiri ga abin da take nufi amma kuma za ta yi ɗaukan wata ma'ana daban wadda amma ma'anan ba sananne zahiri ba ne kamar yadda aka san wannan fadilalatu al ma'ana arraji fihi tusamma zahiran to abin da ya shiryar na zahiri ma'ana na zahiri shi ke kira zahir shine wanda ya rinja shi ne zahiri abin da zai ayan za ta ya ɗauka abin da yake marjuhi a ana kiransa tawilan sai zamanto tawili ne aka yi wa ayar amma a zahiri kowa ji ya san ga abin da ayan take nufi yace misalin wannan farin Allah madaukin sarki a cikin suratul mujadala abin da ya shafi zihari wanda ya zihari Allah ce fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa fa man lam yastati fa id'amu 60 miskinan zalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi lil kafirin azabun alim to fadin Allah wanda ya yi zihari abin da ake nufi da zihari shine mutum ya kamanta matarsa da muharramiyarsa ya ce matarsa tana kama da mahaifiyarsa ko tana kama da ir da ya haifa ko kanuwarsa ko yarsa da zaran mutum ya faɗi wannan kalman wa iyalinsa to ya yi zihari iyalinsa ta haramta a gare shi har sai ya yi ɗaya daga cikin waɗannan kafarori ko dai ya azumi wata biyu a jere kafin ya kusanci iyalinsa ko ya ciyar da miskinai sittin ko ya inta baiwa ko bawa. To anan faɗin Allah fa'id amu sittina miskinan, yadda miskine sittin, yace to wannan fa'innahu zahirun fi annal muzahir allazi lam yastari samu yajib alaihi id'amu sittina miskinan. Abin da yake zahiri, duk wanda ya wannan zihari kamanta matarsa da muharramiya. ko bai bai bai da ikon azumi sittin to abin da zai zo ciyar da miskine sittin wala jizi dawha li miskinin wahidin ba zai yi ka dauki ciyarwan ka ba miskini guda ɗaya ba sittina miskinan Allah ya ce miskinai sittin wala yidawo muddaini min huwa lahu aidan ba za ka ba mudu biyu da miskini guda ɗaya ba yace wannan shine zahirin abin da ayan take nufi amma akwai ma'ana mu'awwali wanda ake tawili ma'anar shine wa yatamilu aidan annal murad miskin al muddu yace akwai ma'ana na biyu wanda wasu malamai suke daukar sa na tawili shine abin da ake nufi da miskini shine mudu shi mudun da ake bayarwa din wato yana daga cikin sunayen mudu shine miskini ba miskini wanda yake dan uwan fakiri ba wancan ma'ana da take zahiri yace wannan ma'ana ne mu'awwali wanda ba kowa ya santa ba li'annahu min asma'i domin miskinan yana daga cikin sunayen mudun wannan mudun nabi da za a bayar din to daga cikin sunayen mudun miskini miskinan yace to fa yakunu ma'ana id'amu id'ami id'amu sittin to idan aka dauki miskinan a can da Allah ya faɗa miskinan miskinan yana nufin mudu ne to kenan ma'anar ayan ciyar da abincin mudu sittin wato ciyar da ba miskini sittin ba ka bada mudu sittin mudu sittin nan zan iya ka ba mutum daya kai abin da ake nufi mudun zaka cire guda sittin yace kaga wannan tawili ne ba shine ma'ana na zahiri ba to akan wannan ma'ana na tawilin zai iya yiwuwa idahu jamil kafara miskinin wahidin sittina yawman fi kulli yawmin muddan zaka iya bada dukkan kafaran naka miskini guda daya kowane rana ka ba shi mudu daya har ai kwana 60 ka saba kenan wannan abun da ake kira tawili idan zaka da hujja da qur'ani to dole ka duba nassi ne wanda ba daukan wata ma'ana sai ma'ana guda daya ko kuma zahiri ne a zahiri ne ko mu'awwali ne wannan shine abu na biyu abu na uku akwai abin da ake kira dalilul khilaf in za a kafa hujja a alqur'ani wato malamai suna kiransa mafhumul mukhalafa ana fahimtar sabanin abin da ayar ta faɗa sabanin abin da ayar ta faɗa shi ma ayar tana magana a kansa ah fa huwa an yakuna wasful mantuqi yukhalif wasfa mazkuti shine siffan da Qur'anin ya faɗa yakan saba da siffan da ya shiru shi kuma wannan ya kaskashi goma inda za a kafa hujja mafhumul mukhalafa ya kaskashi goma wanda in lugazi ya faɗe shi a baiti guda ɗaya kamar yadda Abu Abdullahi Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ya kawo shi a cikin littafinsa Minahul Jalil Sharh Muktasar al-Khalil sharhin muktasar ya kawo wannan baiti baitin yana cewa fi washtadid ilal walaq dunya wa udda zarfaini wa hasrun idiya wannan baiti yana dauke da abubuwa guda goma na farko sif sifa na biyu sharadi na uku illa na hudu laqabi na biyar istisna dunya wato istisna'i na shida adad na bakwai zarfu makanin na takwas zarfu zamanin saboda ya ce zarfai ne zarfu makanin da zarfu zamanin na tara hasar na goma algaya to lokacin da za a kafa hujja da alqur'ani ka lura a wani babi yake a cikin waɗannan abubuwa sifa misalin farin Allah madaukakin sarki ihdinas siratal mustaqim na suratul fatiha ihdinas siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu wani irin shiriya idras siradal mustaqim siradal mustaqim ta kenan mafhumul mukhalaban cewa baka bukatan wadda ba siradal mustaqim ba baka bukatan hanya makarkaciya hanya wacce take ne yake ake bukata Allah ya shiryar da mutum wannan shine sifa an faɗi siffar abunda mutum yake roƙon Allah ya shiryar da shi kai shine siradal mustaqim hanya madaidaiciya na biyu sharadi Allah ya ce a cikin surtun talaki, askinu hunna min haisu sakantun min hujirikum, wala daru hunna min zayyaku alayhinna, wa in kunna ulatu hamlin fa amsiku alayhinna hatta ya dana hamlahunna, fa in ardan lakum fatu hunna ujurahunna, wa tamiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'tatu turdi lakum ukhra. Wannan ayatu surtun talaki tana magana kan hukunce hukunce ne na wadda ya rabu da matarsa. A na farko ta ce tukunna ku ajiye iyalinku inda kuke zama iya gwargwadon samun ku. Kada ku shigar da su saboda kuntata musu. Wanda ka sake ta ka ajiye ta iya gwargwadon iko. Kar ku tozarta ta. Idan ta kasance tana juna biyu, to ka dinga ciyar da ita in faɗi wurin zamanta tufafinta. abincinta yana kanka kai wanda ya sake ta har ta aiki cikin abin da ke cikinta fa an ko alayhinna ta yada na humlahunna ku ringa ciyar da su har su aiki abin da ke cikin su idan suka haihu idan su za su shayar da shayar maka da ɗanka to ka ba ta ladan shayarwa tana haihuwa nauyin ciyar da ita ya faɗi a kanka to amma ba sha da ɗanka da za a yi, to ka ba ta ladan shayarwa. Ku yi yarjejeniya tsakaninku da kirtawa da adalci. Idan ya gagara ta tsawwala maka ta yi tsada, to a samu a ba wani ta shayar maka. To a nan, farin Allah, wa in kunna ulatu hamlin fa an fi kowa alayhinna ta yada na hamlahunna. Sharaɗi, ka ciyar da itan idan suna da ciki. kai ciyar da ita har ta haifi ciki kaga mafhumul kalafa nan idan ka suke mace ba ta da ciki to ciyar da ita baya kanka kaga a ayar za a fahimci sabanin abin da ayar ta faɗa shine wacce ba ta da ciki ciyar da ita baya kan wanda ya sake ta lura da infakin ta ba a dora masa ba abu na uku illa aya za ta iya zuwa ta nuna illan abin da ya sa aka ce kaza dalili saboda dalili kaza ne ma'anar illa shine dalili dalilin da ya sa aka hana ka kaza saboda kaza ne ko abin da ya sa aka ce ma kaza kai kaza nan saboda dalili kaza ba umurni ne kawai aka maka ba Allah tabaraka wa ta'ala cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim a suratul nali farkon ayan tana cewa bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa allahum yatafakkarun aya ta a arba'in da biyu a arba'in da hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da wannan alqur'ani ne dalilin saukar da shi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim saboda ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu saboda ka dalilin saukar da alqur'ani saboda a gaya mutane me Allah ya saukar musu me Allah yake so su yi me Allah yake so su bari wannan shi ne ake cewa kafa hujja na illa na faɗan dalili dalilin da yasa Allah ya kaza saboda kaza ne na hudu Allah gab wannan mafhumin malamai sun ce shine mafi rauni wa huwa adafu mafhumat al-ashar shine mafi rauni a cikin wannan mafhumat guda goma har ya kai ga wasu malamai ba su aiki da shi wasu kuma suna gabatar da kiyasi akan mafumi na laƙabi misalinsa Allah ce inna arsalna nuhan ila qaumihi ko Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma shidal kufar cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi lallai Allah ya ce mu muka aiko da muka aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa to idan za ka yi amfani da wannan mafhumul laqab mafhumul mukalaba kenan in wani annabi nuhu ne da ba faɗi wannan akan sa ba shi ya aiko shi ba kenan kaga mafhumul laqab shi yasa wasu suke ganin malamai suke mayar da shi na gaba al-istithna na togewa shine faɗin Allah madaukin sarki innal insana lafi khusr lallai dan adam mutum gaba da yana cikin hasara mutum yana cikin hasara sai aka yi istisnai sai waye ne ba cikin hasara illa allazina amanu wa amilu salihat sai wanda suka yi imani suka aiki nagari to duk wanda bai yi imani ya aiki nagari ba to tabbas kullum yana cikin hasara saboda kullum numfashinsa karewa suke yi komai nasa rabuwa da shi yake yi to saboda haka yana cikin sa nan an toge wanda suka yi imani su ne kadai wanda ba ta cikin hasara na gaba adad abin da ya shafi adadi ya kawo ayar da take magana kan wato kazafi والذين يرمون الموسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الله تبارك وتعالى يتي وتندى سكا kazafi wa wanda suke katangangu wanda ba su taɓa yin zina ba aka ce musu suna yin zina mutum ya musu kazafi sannan kuma wanda ya kazafin bai zo da shaidu guda hudu ba saboda ka'ida idan mutum ya ce wa wani ya yi zina to dole sai ya kawo shaidu guda hudu shaidu guda hudun nan kowannensu ya ce ya faɗi siffa iri ɗaya da ya gana zinan kamar taɓariya a cikin turmi ko a faɗi siffa idan da uku za su faɗi siffa ɗaya ce shi dai ya gansu a ɗaki tare bai san me ya faru ba to duka guda uku nan za a musu bulala tamanin kowa ya faɗi siffa dukan su dai sun faɗi siffa ce to duk wanda suka yi wannan suka yi kazafi wanda da ce katangin mutumin kirki sannan ba zo da shaidu guda hudu ba. To, a musu bulala tamanin, kuma kada ka sai karɓar shaidan har abada. waɗannan wanda suke kasafi wa wanda ba masu ainihin zina ce musu yi zina ba su fasikai ne to a nan adadi Allah sai ya ce samani na jalda bulala tamanin ka kenan duk bulalin da aka yi in ba tamanin bane bai yi ba mafhumul ghalaba cewa ba za a yi wurin bulala tamanin ba dole bulala tamanin shine haddinsu na gaba zarfu zamani zarafi na lokaci Allah tabaraka wa ta'ala yake أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وأتوك تيد سلا لدلوك الشمس لوكة دا رانا تكركتي وتدق زوال أزهر لا أثر إلى غسق الليل هرزوا شقوا واندري مغربا لإشاء وقرآن الفجر سلا أصبا تغاقوا النمس adana nuna lokaci ne lokutan kallolin shi na kira zarfu zamani zarafi na lokaci na gaba sai zarfu makani Allah tabaraka wa ta'ala ce a laysa alaykum jinahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza fatum min arfatin واذكروا الله إن مشعر الحرام واذكروه كما أدا كما أداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين wato yana maganan aikin haji ne a ba laifi akan ku ku nemi falala daga ubangijin ku amma da kuka bar arfa idza afattum min arfati don ka gama kuka bar arfa to anan ayat ta maganan bari sai ta faɗi makani wuri kuka bar arfa saboda haka kuka bar masharul haram ku ambaci Allah a wurin masharul haram tana nuna wuri na tara hasar takaitawa ko iyakancewa Allah ce a suratul kafi annama ilahukum ilahun wahid iyaka an yi hasari iyakan ubangijinku to ubangiji ne guda ɗaya wanda ya irga alloli ba guda ɗaya ba to ba shine ubangijin ku ba mafhumul mukhalafan ta kenan na ƙarshe gaya Allah ce summa atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi zuwa dare kaga gaya na azumi shine ya kai dare wato ya kai magariba shikenan azumi ya cika mafhumul khalafa duk azumin da aka yi bai kai faduwar rana ba kenan bai yi ba bai zama azumi ba waɗannan abubuwa guda goma shi ne ake kira dalilul khilaf ko mafhumul mukhalafa idan za ka fa hujja da aya to ka lura yana cikin nassi ne na farko ko zahiri ko mu'awwali tawili ko kuma mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa yana sifa ne ko sharadi ko illa ko laqabi ko kuma istisnai ko adadi ko zarfu makanin ko zarfu zamanin ko hasar ko gaya na gaba idan za ka ba hujja da aya to ko dai ka zama mafhumul kalama ko kuma tanbihu fidab wato mafhumul muwafaqa ya zama abin da aka faɗan to abin da ba faɗan ba shi ma ya muwafaqa da abin da aka faɗa ba ya saba masa bane yana da da abin da ba faɗan ba shi ma za ka yi shi amma ga abin da aya ta faɗa to wanda ba ta faɗan ba ma tana hana ka ko tana umurcinka da ka aikata fa yakufa ma yakunu wasu maskuti yuwafiq wasu manduqihi shine abin da ayan ta yi shiru a kai yana daidai da abin da ayan ta faɗa shi ma aka suka shi biyu akwai lamil kidab shine mafhum ko kuma akwai lamil kidab akwai mafhumul musawi muwafaqatu manduq fil ijab wa sal a wa fawal kidab aw mafhumul awlawi wato ko dai zamanto misali ko kuma ya zamanto aulari kaza ma yake ya billin tana kuma kaza shine aulari misali kuma yana daidai da daidai a fa huwa an yakuna mafhumu aula da yakun al-mandub abin da zaka fahimta a cikin aya zama shine ma yafi akan abin da aka fada na farko na misali Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa kan dukiyar marayu innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim naran wasu islam na ka'ira wanda suke cin dukiyar marayu dan zalunci sani iyaka abin da suke ci wuta ne suke ci balbala cikin su to anan wannan ayan ta ce innal ladzina yakuluna wanda suke ci yace to fa fa inna tadillu bil manduq ala tarini akli al amwali wa tama zulman abinda an tabbata ina haramta cin dukiyar marayu da zalunci sannan mafhumin aya za ka fahimci halakar da dukiyar maraya ko ta hanyar ƙona dukiyar ko kuma ka san wannan harka idan an sa dukiya ciki za ta halaka ba a samun fita ka jefa musu dukiya ciki to shi ma fa yana da da wanda ya ci dukiyar kaga mafhumul musawi kenan abinda ayan bata faɗa ma yana da da abinda ta faɗa inda ka halakar da dukiyar kawai shikenan kana yana da da cin dukiyar dalilin da yasa Allah ya haramta aka da zulma itilaf halakar da dukiyar ne ba a so to kenan duk hanyar da ka jurin halakar da dukiyar duk yake da kafi dukiyar da zalunci saboda halakarwan shine dalilin da yasa Allah ya hana a ci dukiyar saboda za a halakar maka da dukiyarsa wannan shi yake kira mafhumul musawi na biyu mafhumul aulawi mafhumi na aulawi dillin tana ba wancan mu'awwali tawili ba wannan aulayi ne billintana tarku aula kaza ma ka bar shi billintana kaza shine fadin Allah akan iyaye wala taqul lahum uffin kada ka ce wa iyayenka afa afa faira ko ka ce musu tir kar ka fadi haka to ayan abin da take nunawa cewa ta afif alal walidaini ka ce wa iyayenka tir ko su magana ka ce afa faira to amma wa yadullu bil mafhum ala anna darbu lahumu aula to aulabi yana nuna cewa abin da zaka manta aya su yi magana ma ka ce musu tir ko ka ce abba bairan an hana ka bin lintana kuma dukan iyaye kaga suna nuna cewa abin da ta yi shirin ya fi muni ta ce kar ka faɗi wannan ma kar ka yi wannan ma bin lintana kuma ya kai ga duka kar ka ce ai baya da take kar ka ta iyaye saboda aya ta ce kar ka ce musu tir bari ka take su ba za ka ce musu tir ba amma bari ka take su a'a mafhumiyar ayan yana nuna cewa to duka ma karka yi dillintana kuma wato girma karka fada dillintana ka ce za ka wuce ka je ka yi duka to saboda haka wannan abin da ayan take nufi kenan ta haramta cewa uffan dillintana saboda uffan cutarwa ne dillintana abin da ya fi uffin na duka ko wani abu wanda ya fi wannan muni abu na gaba sai dilatul iktida ذات الابتداء فهي أن يدل اللفظ بذات الالتزام على أن معنى لا يستقل معنى الأثر بدونه shine aya ta faɗi magana amma abin da ayan take nufi ba iya abin da ta faɗa ba ba za ma ka gane abin ba sai an ɗauko wani abin da ayan ta bari sannan ka gane ga abin da ayan take nufi ma'anar ayan ba zai bayyana ba sai ka ɗauko da abin da ayan ta bari sannan ka gane ne abin da ayan take nufi abin zai tabbata a al'ada ko a hankali ko a shari'a tare da lafazin ayan bai faɗi wannan maganan ba misalin safarin Allah akan kitan Annabi Yusuf alayhi salam was'alil qaryati was'alil qaryata Allah ce ka tambaya alqarya a dan Annabi Yusuf suna gaya ma jinsu ka tambaya alqaryar ma to ayan ta ce ka tambaya alqarya abin da ake nufi da alqarya kuma gine-gine da suke tare su ne alqaryan su ne garin to amma abin da ayan bata faɗa ba ayan tana nufin wato abinda za a fahimta a yan was'alil ahlal qaryata ka tambayi yan gari kaza yan garin ake nufi ba garin ba amma kaga aya bata faɗi cewa mutanen garin za tambaya ba tace tambayi garin kawai to kaga anan mafuni zai nuna cewa ana nufin yan garin ma'anar ba zai fita ba sai ka dauko abinda ayan bata faɗa ba mafhumin sannan ka gane me ayan take nufi ko kuma ya zamanto dilatul ima aw dilatul luzum a fahiya an ya karina lawasu bi hukumi shi ne a hada siffar abin da an tabara da wani hukunci ba don wannan siffar ba da hukuncin bai zamo ba da ma sai wanda ya san fasaha na race ce ayan ba ta ba da fasaha amma illar ita za ta jawo ai aiki da wannan misalin fadin Allah madaukin sarki والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيديهما da barawo da barauniya a yanke musu hannaye yace to ayan fa inna tirar al'amri bi qadri sa'id sarif a umurnin da an take a yanke hannun barawo yana cewa lizimtan cewa ala anna sarqa hiya al-illa fil qadri satan shine dalilin da yasa aka ce a yanke kifar satar ba dan satan ba ba bukatan a ce a yanke masa hannu lalam takun illa la kana al-kalam ghayru balik ba don dalilin satan ba da maganan ba ta yi balaga ba wannan du'a da za ka fa hujja da ita sai an duba a wani ma'auni take a cikin waɗannan abubuwa sannan ka ɗauko ayar da kafa dalili da ita a masabar malikiya dama mun ci abubuwa guda goma ne kafa hujja da su na farko aya na qur'ani to aya tana dauke da waɗannan abubuwa da muka faɗa ta kashi kashi na biyu sunna wato hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma sunna fa hiya atharun an annabi sallallahu alaihi wasallam aw ma utira an annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn sunna shine abin da karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na maganansa ko aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da aka yi a halarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana bai tabbatar wannan shi yake kira sunna ko dai annabi ya ce ayi ko ya aikata shi ba ce ayi ba amma ya aikata wannan aikin ko kuma an aikata a gabansa bai hana ba to yace wannan shine masdari na biyu abu na biyu da za a kafa hujja da shi a masabar malikiya bayan alkur'ani da yake da wannan matakai su ce sunna saboda umarnin Allah ne Allah ya ce fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir idan kuka yi jayayya akan wani abu to wannan abun ku kai shi zuwa ga Allah wato ku dauki Qur'ani ku ga me Qur'ani ya faɗa kan wannan matsalar idan ba ku gane shi a Qur'ani ba kai shi wurin manzo Allah ga me manzo Allah ya faɗa akan wannan matsalan ko me aka aikata a zaran manzo Allah akan wannan matsalan ko me shi ya aikata in dai kun yi imani da Allah da ran lahira to duk abin da ya rikice ku mai da shi zuwa ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma hadisin yana dauke da wayannan matakai da farko ya zamanto nasi ana faɗansa ba wanda ya sai nemo masa wani fassara in ba wannan ba misali fadin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha harrama alaikum ukal ummahat wa wadul banat wannan shine nasi Allah ya haramta muku saba wa iyaye mata da kuma binne yaya yace kaga wannan hadisin nasi ne yanke da yake hana binne yaya mata da saba wa iyaye abinda binne yaya mata da abinda jahiliya da suke kafin zuwan musulunci to kaga wannan nasi ne wanda ba wanda zai nemo wani fassara yace wannan hadisi yana da wani fassara daban yana nufin uqul ummahat wani abu ne daban ba saba wa iyaye ba ko wajib banat ba binne iyaye mata yake nufi ba a fassarar sa guda ɗaya ne to duk hadisin da yake da irin wannan ma'ana fassara guda ɗaya ba za ka nemo masa wani ma'ana daban ba ana kiransa nasi na biyu zahir shi ne faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له duwadda bai kwana da niyan azumi daga dare ba bai da azumi wannan wunin ba bai da azumi wannan wunin yace to zahirin abinda hadisi yake nunawa gare shi kwana da niyya wajibi ne a kowane irin azumi domin hadisin ya zo da ma'arifa man man lam yubayyit siyam as-siyam an kawo shi da alifun da lam domin na kira a siyakin korewa na ba da ma'anan umumi ne ganewa to wannan ya zo da ma'anan ma'arifa ne yace to amma zai iya kuma ɗaukan ma'ana wanda wasu malamai kamar hanafiya suka ce abin da ake nufi da azumi a nan ba kowane azumi ba azumi ne na nazuri mutum ya ce in Allah ya masa kaza ko ya samu kaza zai azumi kaza azumin bakance ko kuma azumin rama azumi kana rama ramadana ka ko azumin ramadana an ga wata ba ta niyya ba har gari ya ta je an ga wata jiya to zaka wuni da azumi zaka wuni da kamewa amma in Ramadan ya kare zaka biya wannan wunin idan kuma kace a tunda zan biya kan bari in ci to ka fara yau kanka saboda ka sha ko ka ci abinci a cikin Ramadana to ce su ko suka ce a wa'annan azumai ne kidayayyu su ake nufi wannan gairu a mana so mai su birin tarbiyyar niyya yace in wani waɗannan to ko ba kwana da niyya ba za a iya yi to amma na farkon da ya cewa kowane azumi shine masaban jamhur Imam Malik Imam Shafi da Imam Ahmad bin Hanbal ke na biyu kuma cewa azumin Ramadana ko qadar Ramadana ko nuzur shi yake nufi shine abin da Abu Hanifa ya tafi akai irin wannan hadisi sai ya kiransa wani zai dauki manan zahiri ko mu'awwali ko wani ta'wili yace ga abin da ake nufi na gaba bilal al-khidab ko mafhumul mukhalafa daga cikin hadisi sabanin abin da hadisin ya faɗa shi ma zaka fahimce shi a cikin hadisin shi yana dauke da abubuwan can guda goma na farko sifa fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarithin babu wasiya ga magaji wanda zai gaje ka to ba za ka masa wasiya ba ka zo da su aka ce abun ka na kaza a ba mahaifinka ko a ba ɗanka kaza ne to ba kai ta ba ba za ka yi wasiya da wanda yake da gadon ka ce a bashi wani abu daga cikin kayan da ka mallaka ba wasiya ana yin sa ne wanda ba zai gaje ka ba wani daga cikin yaran gidanka kaga yayi hidima a dukiyarka to sai ka bar wasiya ko na rasu a bashi abu kaza a cikin dukiyar kuma nan ma dukiyarka ne amma wasiyar bata baka daman ka ba da wasiya sama da sulusi ba baka da ikon dukiyar ka sama da sulusi ko dukiyar kan ne baka da iko kace in na mutu rabin dukiya na ba da shi a magara suna da haƙƙi kai baka isa kace ka ba da dukiyar ka duka ko rabin dukiyar ba a sai dai zama ɗaya bisa uku baka isa kai wasiya sama da ɗaya bisa ukun dukiyar ka ba to saboda haka mafhumi a hadisin cewa wanda ba warisi ba ba magajinka ba kenan zaka iya masa wasiya Isa ya faɗi waris amma mafhum kala zai ne cewa duk wanda baya gado ka to zaka yi wasiya amma ba ya kazo rasuwa ba aiki alkhairi duka aikata shi tun ma kare kai lokacin wasiya abu na ɗaya kenan abu na biyu sharadi sharadi farin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ibtada aw man ibta'a da hawan fala yabihu hatta yastawfiyahu wanda ya sayi abinci kada ya sayar da wannan abincin sai abincin ya shiga hannunka ya karbe shi kaga idan ba karbi abinci ba shari'a ta hana ka siyarwa shi yasa zamanin sai na Umar yawo yake a kasuwa idan ya kana kasuwanci sai tambaye ka me ka sani akan hadisan da manzo Allah ya faɗa kitabul buyu akan kasuwanci idan baka san komai ba zai rubuta ka ce ka je ka koya tukunna kafin ka zo kai kasuwanci ba za ka je ka sayi kaya na abinci kayan ma ba gan su ba kawai ka siyarwa wani baka karbe shi wato bai zama naka bai shigo hannunka ba yana wurin wanda ka saya amma daga nan kawai ka yi cinikin sa wani ya saya saboda menene garar zai shigowa a ciki to shari'a ce ta hana wannan sharadi na sai da abincin da ka saya shine ya zama ta karbe shi ya shigo hannunka kafin nan ka sai da shi na uku illa illa fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wa ma askara kafiruhu fa qaliluhu haramun abinda kadan din sa yasa maye to kada abin da mai yawan sai ta maye to kada bin sa ma haramun ne illa kai maye duk abin da yake sa maye to abu mai yawan sa da kadan din sa duka ya zama haramun a gurguje sai na gabi shi kuma ya fari Allahu bi sabil sidda bi sidda al-burr bil burr shayr wannan abubuwa idan za a cinikin sai zama sawahan bi sawa'in dire da dire kenan alaka wani wannan riya ba zai shiga cikin sa ba sai istisnai la nikaha illa bi wali manzo Allah sallallahu alaihi babu aure fa sai da wali idan ba wali idan ba wali to aure ba zai yiwu ba dole istisnai aure ba zai yiwu ba sai da wali adat kada sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan shariba al-kalbu fi yana yadikum fa laghsilu saban idan kare ya sha a cikin ƙwaryan ɗayan ku to ya wanke shi sau bakwai zarfu tamanin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da kalmar ba ku ce da babu samai wa goyi da babu jahannama wasu da shi shabin dan raban ta shigo an kulle wato an bude kofofin sama an kulle kofofin jahannama an daure shedanu kenan zarfu zamanin ne lokacin ne he lokacin ya shigo sannan ayi wannan idan Ramadan bai shigo ba kofofin sama a rufe suke an bude kofofin wuta a bude suke shedanu a cike suke sai wannan zamanin ya zo zarfu makanin fadin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda man fada min arfati qabla fi faqad tamma hajjuhu duk wanda ya bar arfa kafin alfijir wato ya bar arfa bayan dare ya shigo kafin alfijir to hajji ya shiga wanda kuma bai yi haka ba to fa ba da haji saboda haji arfa ne hasar shine innamal a'malu bin niyyat kowane aiki na tare da niyya niyya shine bambancin ibada da al'ada wani malami daga cikin malamai magana cewa ba don niyya ba da ba wanda zai iya ba wanda zai tabbata aljanna saboda din Allah zai ce jaza'an bima kanu ya'malun an ba su aljanna ne sakamakon aikin da suke aikatawa to aikin yana littafa yana littafa sai ya kare sai ya zama kamar wanda ya biya kuɗin hayan gida lissafi yana karewa za ce to kuɗin ka ya kare ka fita ta ibadan naka ana lissafi kullum ta kare me yasa ba za ka fita ba ka yi niyya tun lokacin da ka shiga musulunci ke musulunci za ka na addinin nan har abada ba yankewa to shikenan ka shiga aljanna kai ma ka zauna har abada ba yankewa saboda niyya saboda haka nan hasar an takaita ayyuka dai ba a yin su sai da niyya na gaya na ƙarshe faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rufi alƙalamu an salatin an dauki alƙalamu akan mutane guda uku mahaukaci sai ya dawo hankalinsa mai bacci sai ya farka yaro sai ya kai mafarki abin da yake mafhumi a nan idan sai mahaukaci idan ya dawo hayyacinsa ya dawo ya samu hankali mai bacci idan ya farka yaro idan ya kai mafarki to kitabullahi da akamu shari'a ya hau kansu. Amma idan ba wannan ba, shari'a ba ta hau kansu ba, to suna yin mahaukaci yana warkewa sai ce shekara nawa yayi yana hauka a shekara kaza, to shikenan shari'a kuma ta dawo kansa, shekara nawa yayi ana azumi shekara kaza to zai biya wannan, sai a koma a fara wannan lissafin za mu tsaya nan. To su ma waɗannan abubuwa akwai abubuwan da in sun shigo za su hana su aiki, su ne abubuwa guda shida, ko kuma wasu daga ciki aka irgo abubuwa guda shida shi ne abin da za mu tashi a kai. إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرء إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين